أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke gabatar da rashi a wannan littafi mai albarka littafin usulul sunna na al-imam ahli sunnah wal jamaa imam ahmad bin muhammad bin hanbal al-shaybani rahimahullah ta'ala littafin da ke mana bayani dangane da aqida na ahli sunna wal jamaa dangane da abin da ya shafi ababe da ya kamata a rika bautawa Allah madaukakin sarki da shi wanda dukkanin wanda ya sabawa ɗaya daga cikin waɗannan ƙawa'i na ahlus sunna wal jama'a kai tsaye wannan matacce ne ya bace ga barin bin tafarki wanda ke mare jama'a ina fata an gane wannan to jama'a idan ba mu manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya ne akan matsala ta goma sha biyar a inda imamu ahmad ya mana bayani dangane da ganin Allah madaukakin sarki cewa tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa kuma dole ne a yi imani da wannan ina fata an gane a wai da muka zo muka karanta bayanan shaikh islam ibn taymiyyah al-harrani al-dimashqi wanda yake kuma al'amarin cewa ya ga Allah wannan al'amarin za a shi ne akan zahirinsa karara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah shaikh islam ibn taymiyyah ya zo yi bayani dalla dalla game da cewa babu wani nasu a cikin alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ke nuni cewa manzon Allah ya ga Allah madaukakin sarki baro baro a fili a nan duniya ina fata an gane sai dai ya ga Allah madaukakin sarki ne a cikin baccinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam Nasa'i ya fitar jama'a an gane wannan ko wanda kuma ka sami riwaya daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa dukkanin wanda yake maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah baro baro a fili to tabbas wannan mutumin ya gundima ma Allah madaukakin babban ƙarya sai wani sahabi ya tambaye ta wani tabi'i ya tambaye ta take cewa dan saurara min ya ce ko mu'minai shin a ce Allah madaukakin sarki ba yana cewa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra ba inda sawtil muntaha da sauransu ina fata an gane yana aisha ce ni ne farkon wannan al'ummar da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da fassarar wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mini bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ga mala'ika jibril akan tsarin da Allah ya hadice shi na asali ne ba ana nufin manzon Allah ya ga Allah madaukakin sarki ba jama'a ina fata an gane dan haka wannan hadisi da aka rubuta daga Aisha shi ya kore mana dukkan wani shakka cewa ko shakka babu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba faro ba sai dai ya ga Allah madaukakin sarki da mene da zuciyarsa ya ga shi ne a cikin bacci wannan ko hadisi hadisi tabbatacce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda kuma insha Allah ta'ala yau zamu dora ga inda muka tsaya الثالثة عشرة مسألة تقوم ساشرة والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة رواه البخاري ومسلم وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عما ضد ذلك وترك مجادلته wannan ita mas'ala ta goma sha shida daga cikin wannan littafi namu na sharhu usul sunna to kashin baki dangane da waɗannan ababe da malam ya faɗa mana cewa wal iman bil mizan dole mutum ya yi imani da cewa lallai za a yi wa bayi au na ayyukansu a ran tashi alkiyama kamar yadda yake kama ja'a fil asar kamar yadda yazo a cikin hadisi cewa yuzan al-abd yawm al-qiyamah za a gwada bawa a ranar tashin alkiyama za a gwada wani daga cikin bayin Allah fala yazinu jana'a ba'udha wannan mutum ba zai kai tuffiken sauroni ba akan mizanin gwaji a ranar tashin alkiyama an gane ko wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a lamman hadisi na 4729 Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a lamman hadisi na 2785 wa tuzan a'malul ibadi kuma za a gwada ayyukan bayi kama jaa fil athari kamar yadda ya tabbata a hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal iman bihi kuma sannan da yin imani da hakan cewa tabbas wannan tabbas ne Allah madaukakin sarki zai aiwatar da wannan wal i'radu amma radda zalika da kuma juya baya da bijire wa dukkan wanda yayi rabi akan wannan bai karba ba na'am na'am wa tasdiq bi da kuma gaskatawa wajibi ne ga kowa ya imani cewa za a yi wa bayi gwajin aiki a rantar san kiyama an gane ko wal i'radu amma radda zalika da kuma bijirewa da juya baya da yin watsi da dukkanin wanda ya ki karban wannan cewa lalle Allah madaukakin sarki zai wannan awo a ran tashin kiyama wa tarku mujadalatihi da kuma barin yin musu da jayayya da bawan Allah da aka sani da irin wannan aqida na'am malam ya kawo mana wannan domin ya mana fatin baki ya nuna mana cewa Allah madaukakin sarki zai awo a ran tashin kiyama a farko za mu duba ayoyin alkur'ani a wurare mabambanta Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa za a yi awo a ranar tashin alkiyama za a tambayi manzanni za a yi masa awon ayyukansu a ranar tashin alkiyama kowa da kowa za a yi masa awo illa iyaka idan Allah ta'ala ya ga dama akwai mutanen da ba za a yi wa hisabi ba idan a tashi kawai Allah madaukakin sarki zai ce musu ko ku wuce aljanna an riga an gafarta musu jama'a an gane wannan ku amma dole mutum ya yi imani da cewa lalle Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi awo a ranar kiyama kamar yadda ya zo a sunan arab Allah madaukakin sarki yana cewa wa nadha'u mawaz yana cewa wa la nasfal nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin tabbas za mu tambayi waɗanda aka aika musu da manzanni kuma tabbas za mu tabbaci hakika za mu tambaye su kansu manzanni fala naqussanna alaihim bi ilmi tabbas za mu ba su labari da ilmi wa ma kunna ghaibi da dai ba mu zamto waɗanda ba sa nan ba akan abubuwan da suke aikatawa sai Allah ta'ala ya faɗa mana to fa man saqulat mawazini dukkanin wanda ma'aunin sa a ran tashi alƙiyama yayi nauyi فأولئك هم المفلحون وإذن سنة مسام ببرموا ألا كتملك ومن خفت موازينه أما وأند ما أولنت سكي رفرفا سكي سفسق وفي نوي باع فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأن سنة وأند سكي حسارا كاونا بما كانوا بآياتنا يظلمون saboda abin da so kasance suna yin zalunci da ayoyi ba su karɓi ayoyin Allah ba ba kuma su yi imani da Allah ba wannan abin da ya tabbata kenan a cikin surul a'raf idan muka dawo surul anbiya Allah madaukakin sarki yana nuna mana cewa lalle tabbas za a yi gwaji Allah ta'ala yana cewa wa nad'u al-mawazin al-qist yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah madaukakin sarki ke cewa wa nad'u al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamah lalle za mu aza ma'aunan aw na gaskiya a ranar tashin kiyama fala tuzlamu nafsi shay'a ba za a zalunci kowace rai wani abu ba komai kankanta ce wa in kana misqala habatin min khardal ko da ko wannan aikin ya kai yana daidai da kwayan zarra ne kwayar kumayya Allah ya ce ataina biha za mu zo da ita a ranar kiyama Allah ya ce wa kafa bina hasibi lalle mu mun isa a matsayin masu hisabi masu kirdigan aiki a ranar kiyama har ila yau a cikin sosul mu'minun Allah madaukakin sarki yayi bayani nan ne da al'awan ayyukan bayi yana mana magana cewa hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un waɗannan za su ta kafirci da imani da Allah har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu ya rika cewa rabbi irji'uni ya ubangiji a dawo da ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu ko na samu aika ko da zan aikata ayyukan alheri sun abin da ya sakaci a baya sai Allah ta'ala ya ce kalla ina innaha kalimatun huwa qa'iluha wannan wasu maganganu ne kawai wanda yake faɗi wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun abayin su kuma suna da rayuwar barzakhu har zuwa ran da za ta fita alqiyama ita ma wannan ayar suna nuna mana cewa lallai a ranar tashi alkiyama Allah madaukakin sarki zai yi gwaji na ayyukan bayi hadisai kuma sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sahih bukhari da kuma cikin littafin sahih muslim kamar yadda malam ya kawo mana a nan wuri zama an gane wannan ko na'am wannan imani da muka ce za a yi da awo da za a mata a kiyama kashi biyu ne na farko za a yi awo na mutum mutum shi karan kanshi za a ɗauke shi a aza shi akan ma'aunin da kuma ayyukansa a ga tsakanin shi da ayyukan wa gari yayi wani zama ina fata an gane tsakanin shi da munanan ayyukan shi wane zai rinjayi wani shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani a hadisin da imamu bukhari ya rawaito cewa za a gwada wani a ran tashi alkiyama amma ba zai kai nauyin fitan sauro ba shi za ta duniya cewa to shi dai bare shi na koshi ko aka shi nauyi ina fata an gane nauyin kan banza kai ne ka ba Allah kawai tunda fatinka idan aka ji aka binne ka tsutsotsin na su fare mulima kwana ɗaya kwana biyu kayi bindiga ka fashe tsutsotsi za su fice walima da kayan cinka su cinye komai komai zai ruɗe gaba daya wani abu ne kwaya ɗaya da zai fito a jikin mutum shi ne wani abu ne wanda yake cikin laka an san laka ko da ke baya shi ne ake kira azmu zanan wanda ya tabbata hadisin da imamu bukhari ya rawaito yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu ibn adama yabla dukkanin dan adam da ka sani aka birne shi to zai narke a cikin ƙasa illa adlu zana sai dai wannan dan adlu zana ce wannan ɗaya daga cikin abin da ke cikin lakan dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu minhu khuliqa wa minhu yuraka daga cikin daga wannan abin aka fara halittar mutum kuma daga cikin shi ne dukkanin wata nama da wata tsoka za ta dawo ta haɗa a jikin a kuma ta da halittar su a ranar tashin kiyama jama'a ina fata an gane wannan yawwa dan haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da ahli sunna suka yi da cewa tabbas za a yi awo a ranar alkiyama awo kuma kashi biyu mun ce da farko za a yi za a ɗauki mutum ne a aza shi akan mizani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ba zai kai nauyin fuskin sauro ba jama'a ku duba fuskin sauro ba yanzu da fuskin sauro da zai maka ne maka addini ganka da Allah za ka ji nauyin sa za ka san ma akwai shi ko shi kashe sauran ma za ka ji alamun nauyi a jikinka ba za ka ji ba jama'a amma a ranar tashin alkiyama saboda munin aiki na bawa Allah madaukakin sarki zai sa a auna shi a wannan yanayin ko wallahi ba zai kai daidai da gwargwadon wannan kufcin sauro ba jama'a dole kowa ya je duba ayyukan ya gani حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن لكم كما يرى أمة الخطاب يجي فلا الله تعالى يرى ما شاء an gane ko yawwa wannan na daga cikin dalilan da yasa ake tabbatar da cewa za a gwada mutum a ran tashi alkiyama shine abin da ya tabbata a hadisin a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud wata rana abdullahi dan mas'ud ya hau wata bishiyan al'arrak ana kai ta bishiyan al'arrak na manta yadda ake fasawa ta hausa jama'a an gane ku da ya hau kan wannan bishiyan to abdullahi dan mas'ud wani irin mutum ya kalli kurkuri dan da kokuri dan gajere ne irin wada ne kuma wadan ba mai kauri ba mutum ne siriri kamar iska ta hure ta bari da kun jin ana tarihi da ya hau kan wannan bishiya sai wasu daga cikin sahabbai suka kalle shi suka kalli irin irin siririn kaurin shi rashin kauri irin na kaurinsa suka kalla shi kama dariya suna masa dariya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku jama'a yanzu ku kuna kuna mamakin wannan kuna mamakin rashin kauri ko kuma siririn wannan kaurin ne na Abdullahi da Mas'ud sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ta'jabu min diqqati saqayhi kada ku kada ku kuskura ku rika yin mamaki akan wannan siririn da kaurin Abdullahi da Mas'ud yake فإنهما أثقل في الميزان من حبل أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول cewa wannan kaurin na Abdullahi dan Mas'ud ya fi dutsen Uhud nauyi a ranar ta kiyama kan mizani Allahu akbar jama'a ashe anan ana nuna maka mene imani da karfin imani da kuma daraja irin sawa ne Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku kusura ku shakka wannan hadisi kuma imamu ahmad ya fitar da shi a cikin kitabun na al-musnad kuma ahmad shakir ya inganta wannan hadisin ya ce hadisi ne wanda yake inganta shi jama'a an gane wannan ko a ce kun ga za a gwada ayyuka a ranar ta kiyama tun daga su manzon Allah ya tabbatar da cewa kaurin Abdullahi dan Mas'ud sai ya fi nauyin dutsen Uhud a mizani a ranar ta kiyama an gane ko na'am sai dai akwai wasu kungiyoyi kuma da basu imani da wannan ba sai da zaka yi mamaki in aka ce akwai da basu imani da cewa za a yi wannan gwada ba a rajata kiyama akwai kungiyoyin mu'tazila da jahiliya da sauran kungiyoyin bata waɗanda suke mutun cewa lalle Allah madaukakin sarki zai aza wannan mizani wanda za a ganki a ranar kiyama wanda kuma za a yi wa bayi ne za a yi bayi gwajin aikin sa a matasan alƙiyama jama'an gane ko yawwa mu'tazila suna cewa kada Allah ta babu wani mizanin adalci a matasan alƙiyama ba wani mizanin da za a ce wani za a zo a safa wa mutane aiki a gwaji wannan kawai wani abu ne wanda Allah zai rasu kanin bai a hisabi ko a wuce a hisabi a wuce wajen amma ba wai maganin gwaji aiki ba jama'a ina fata an gane to abin da yasa malamai su bayani akan irin wannan ayyukan jama'a saboda akwai kungiyoyin bata da sai batar da mutane waɗanda fi'a ne ko firqa ce waɗanda qad ballu bil qabl wa ballu an sawa'i sabil sun bata gabanin haka kuma sun bata sun batar kuma sun kauce gabarin mun hanya majalisiya jama'a an gane ko na sannan yanayin yadda wannan mizanin shi a matashin kiyama hadisi ya nuna cewa lahu kiffatan an gane ko ko lahu kaffatan yana da mene hannaye guda biyu an gane ko akwai gefen nan akwai gefen nan wanda in aka zo a gwada aiki shi ne za ka kamar sai ko za ka tabbatar akwai inda zai yi jaye dole to haka ni za yi a ran tashi alƙiyama an gane ko na saboda haka jama'a wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ahlus sunna wal jama'a ke kafawa da cewa lalle Allah madaukakin sarki zai yi wannan gwaji a ranar alkiyama Allah ta'ala ka sa a mana namu kuma mu ga namu yayin rinjaye da ayyukan alkhairi jama'a an gane wannan ko saboda akwai wani wanda za a zo da shi a ranar alkiyama a kawo wasu fallayen takarda waɗanda sun kai yawan tsakanin abin da ke sama da ƙasa gaba ɗaya sannan a ce da shi hallaka min amal kana da wani aikin kuma wanda ka aikata na alkhairi hallaka min khair kana da wani aikin alheri da ka aikata hallaka min amal akwai wani aiki da ka aikata fa yaqulu la ya rabbi sai mutum sai mutum ya ce a ya ubangiji na ba ni da wani sauran aiki da na aikata fa yaqulu sai Allah madaukakin sarki ce da wannan bawa ballaka indana haka a ina aikin da wani babban aikin da za a wurin wala yazlim rabbuka ahada da dai ubangijinka ba zai zalunci ɗaya daga cikin bayi ba an gane ku fafu ba la ilaha illallah fi sifati sai a ɗauko kalmar la ilaha illallah a aza ta akan ma'auni guda ɗaya وتوضع هذه السجلات التسعة وتسعون سجلة سيأتوكو وأن ننتكدو وإن الركض قدال تسعين ذكرى ثم أدورا فأكم مأوني قدالا فترجح بهما لا إله إلا الله في لا إله إلا الله ترجعي وأن ننتكدين أيدي لأك سنيا أو أنتدين ذلك لأنه لا يدخل مع اسم الله شيء domin babu wani abu wanda zai fi girman zai fi sunan Allah ne a ran tashin kiyama jama'a an gane wannan ko wannan hadisin shi ma yana ƙara nuna mana cewa tabbas al'amarin gwajin nan za a yi shi a ran tashin kiyama wannan hadisi ne wanda aka fara shi daga Imam Imam Tirmidhi ya rubuta al-Sahih na As-Sunan a cikin kitabul iman babu ma ja'a fi man yamutu wa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah babin da ke bayani akan dukkanin wanda ya mutu alhali yana shi da cewa babu abu motar da cancanta sai Allah madaukakin sarki Allah ma hadisi na dubu biyu da ɗari shida da talatin da tara na'am na'am
ai ka san da yawa akwai wanda suke cewa da cewa kawai ka fi ka aikata ballanka la ilaha illallah kadai ka isan ma ba su hararo maganin cewa in aka tsarka ta kuma sannan a kare ta da ayyuka.
Eh a ai dama ka'idar ka'idar la ilaha illallah shine sai ka san ma'anarta sai ka san sharuɗanta kuma sai ka yi aiki da abin da ke hukunta ta wannan shine abin da malan tauhid ta faɗi fadin la ilaha illallah kadai ba zikirin ne cewa kuma dole ka shiga aljanna ba kan fadi sai yi wa sai bayan shekara ba iyaka sannan a zuwa shiruka wannan cikin tabbatacce ne Allah madaukakin sarki zai yi dukkanin wanda ya mutu la ilaha illallah amma ka sani ba lalai bane a zan ko an zo karan fari wanda yake da wannan takamar ya zama ya shiga ina za su gidan aljanna kuma Allah madaukakin sarki cewa yayi kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta yi da mutuwa wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ana cikin ya muku ladaddakin ayyukan ku ne a ranar tashin alqiyama فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة دكن ولا كثير كل شيء لبوتا أكشف في الجنة فقد فاز حقيقة ومن جار بوتا ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور رأيوا الدنيا بتزم قومي با سيري وانتلو كشي سكيتشك من يومي أشي جماعة نن wannan yake nuna mana cewa ne wannan tsarrai yana nuna mana cewa tabbas dukkan wanda ya shiga wuta bai shiga aljanna ba a karan fari ai al'amari ya lalace Allah ta'ala ka tsare muka tsaye mana imani an gane ko da sannan ya buwa wani hadisi na daban wanda wannan hadisi an same shi Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin tafsir na al-Muslim wanda yake cewa law bi'at as-samawati as-sab'u wa fihinna wal ardina as-sab'a idan da za a daura sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan wa man fihinna da abin da ke cikin su gaba daya fi kiffati a ma'auni guda daya wa la ilaha illa Allah fi kiffati la ilaha illa Allah ma daura ta a ma'auni guda daya la wazanat ko la malat bihin la ilaha illa Allah da la ilaha illa Allah kari da dukkanin waɗannan abubuwan gaba daya jama'a wannan ke nuna maka girman tauhidi ɗayan da Allah mana kusurci da bauta ina fata an gani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illa allah khalisan min qalbihi dakhala al janna dukkan wanda ya mutu alhali yana shaidawa babu abin bauta da cancanta fi Allah ya tabbatar da wannan har zuciyarsa to wannan ba shi sakamakon da ya wuce aljanna ma'ana zai shiga aljanna ya ma shiga aljanna aka ce wannan i'tibaru ma sai kuli fassaran abin da zai auku ne a gaba jama'a an gane wannan ko yawa saboda haka jama'a kun ji akwai da yawa daga cikin malamai kuma waɗanda aka samu daga cikin na yau malamai in yau waɗanda suke mutum waɗannan al'amura yana daga cikin masu wannan akwai wani malami suna sayyid qutb sayyid qutb babban malami ne mutum kasar misra yana ɗaya daga cikin malamai waɗanda ke shakkar cewa kai ba fa wani awa da za a tashi kiyama ba wani awon aiki za a tashi kiyama kawai dai ana yardar mutane ana mata musu lokaci ina fata an gane wannan tabbatacce ne tabbas wannan malamin yana kan wannan bata jama'a ina fata an gane wanda har wannan malam Ar-Rabi' Al-Madkhali yayi bayani a cikin wannan sharhin wannan littafi ne an gane ko dan haka jama'a akwai waɗanda suke musu dangane da wannan gwajin aiki a matakar kiyama kamar da ni bayani a ƙarfi nakan so mai misali saboda muriki mun ji a cikin su akwai suwa ne akwai mu'tazila akwai jahmiya akwai kuma suwa ahlul dalal sauran kungiyoyin bata sannan kuma akwai ɗan baƙuniya ƙungiyar baƙuniya wanda wata ran za mu zo ɗaya bayan ɗaya muna bayani a kan su mu'tazila jahmiya maturidiyya baƙuniya ina fata an gane ubaidiyya dukkanin waɗannan abubuwan za mu zo mu bayanin su a darasi insha Allah ta'ala ɗaya bayan ɗaya lokaci bayan lokaci ina fata an gane to shi yasa malai yake maka wal i'rabu amma qabda zalika da kuma bijirewa wanda ya ne wanda ya karban wannan wanda ya mayar da wannan yake shi ba zai yi da wannan ba yake nuna maka cewa kenan ashe za a samu waɗanda za su yi ne za su mutu jama'an gane wannan ko wannan shine karshen wannan matsala ta nawa ta goma sha shida Allah ta'ala ya taimaka daga nan sai gaba ta goma sha bakwai wanda shine maganar da Allah madaukakin sarki ke wa bayan sa a ran tashi alkiyama tabbas Allah zai wa bayan sa ne magana a ran tashi alkiyama wa anna Allah ta'ala yukallimu al-ibad yawm al-qiyamah kuma lalle Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi magana a ranar tashin alkiyama laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani tafinta a tsakankanin Allah da bawansa wal imanu bihi wa tasdiqu bihi da yin imani da wannan da kuma gaskata wannan jama'a wannan yana ɗaya daga cikin usul shishike ko tushe na ahlus sunna wal jama'a in dai ahlus sunna dole ka yarda da wannan dole ka imani da cewa Allah madaukakin sarki yana yi wa bayansa magana a ran tashin kiyama an gane ko sun da ya tabbata hadisin da Imam Bukhari ya rawaito a kitabur riqaq an gane ko babin da ke magana akan cewa man nufishi da hisaba hujji dukkanin wanda aka yi masa ya kwale a wajen hisabi ma'ana wanda aka yi masa keke da keke a wajen hisabi to wannan mutum sai Allah ya azabtar da shi haka nan imamu tirmidhi ma ya rawaito wannan sai littafin shi na as-sunan an gane ko hadisin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma minkum babu ɗaya daga cikin ku min ahadin babu wani ɗaya daga cikin ku illa da yukallimuhu rabbuhu fa sai ubangijinsa zai masa yukallimuhu rabbuhu ubangijin zai masa magana laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani shafin da tsakaninku Allahu akbar Allah ka samu ji asa'a to jama'a zai yi wa Allah ƙarya ba zai yi ba kafin ji da Allah za a yi ƙarya a farfajin kiyama i za a yi ƙarya kafirai za su yi ƙarya su ce oh wajo Allah wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa ma nahyu mabutin za su ta mun gado Allah ya tambaye su ma alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina ai ubangiji mu gaskiya ne gaskiya ne an aiko mana manzo mun bijire mun ki mun kangare ba mai imani ba ina fata an gane yawa kuma alhali ai kuna ji kuna karanta qur'ani bari mu fara ayoyin qur'ani ne girma wanda suke magana da akan wannan yana daga cikin abinda Allah madaukakin sarki ke cewa wa yawma yunarihim ayna shuraka'i qalu adanna kama minna bi shahid a ran ta kiyama Allah zai kiraye mu dindindin an gane ku Allah zai kiraye mu ke ce su aina shuraka'i ina waɗannan waɗanda kuke hada da su a wurin bauta qalu adanna kama minna min shahid shi ya Allah ina ai mu ba mu da wani shaida wanda za mu kira mu cewa ga ga waɗanda suke hada kai a wurin bauta ba zai yi ba ai ranan gida wannan kare na fata ina fata an gane a wata ayar Allah ta'ala ya ce wa yawma yunadihim ranar da za a kirayi mutane a ce fa yaqulu aya ce mukafirai aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina waɗannan ababan tarayin da kuke riyawa cewa su ma abin bauta ne tare da ni قال الذين حق عليهم القول waɗanda maganar Allah ta tabbata a kansu cikin suna cewa rabbana ha'ula'il ladina aghwayna ya Allah waɗancan mutanen su ne su ɓatar da mu aghwaynahum kama gawaina Allah ka halakar da su kamar da suka batar da mu an gani tabarra'na ilayk ma kanu iyana abudu su ko zai ce a mun baranta ya Allah mu mu ba mu kuma ba mu sautawa ba haka ba za ta ta kiyama duk wanda ka bautawa sai ya zo yayi mutu wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir jama'a an gane wannan ko yawwa yana ɗaya daga cikin abin da zai nuna cewa ana magana a ranar tasar kiyama Allah ta'ala ya ce wa law taraihu ifu ala an-nar faqalu ya laitana nurd wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al-mu'minin bal bada lahum ma kanu yakfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم ألا كذا ذاك جوس يا إذ أتت أين سوء أمرهم مجنون ولو ترى إذ وقفوا على ربهم da za ka ga lokacin da ka tsayar da su al-mu'minin za ta bi alaysa hadha al-haq ashe wannan abin da aka faɗa muku ta hikiya mana ba gaskiya bane qala wa qalu bala rabbina ce wallahi mun ranji da mu'minin su gaskiya ne ina fata an gane to kaga anan Allah madaukaki yayi magana da suwa ya magana da mutane yayi magana da bayin Allah a ranar ta al-qiyamah kuma hadisai da yawa sun yi bayani cewa Allah madaukakin zai yi kansa kirari a ranar kiyama zai ce ni ne nan mai mulki na gaba daya liman mulku yau wane ne yake da wani mulki a yau kowa zai ce Allah zai kai ce lillahi wahid qaha ga Allah wanda yake kadaitacce kuma wanda yake barin jayi ne karfi jama'a an gane wannan ko yawa dan haka Allah madaukakin sarki zai yi wa bayi magana sannan kada mu manta da hadisin da yake yake bayani dangane da hisabi da ra'ayi kowa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan aka tashi bayi a ranar tashin kiyama la yazalu qadama 'abdi yawm al-qiyama hatta yus'alu an arba'a laysa huwa bayna qulayni laysa huwa laysa baynahu wa bayna wa bayna Allah turjuma ba tsakankanin da Allah ba wanda tinda Allah ya tambaye ka akan abubuwa guda hudu an hayatihi fi ma asnahu game da rayuwarka wai to da hanyar tsara da rayuwarka ina fata an gani wa an ilmihi ma za a mila bih ilimin da Allah ya baka wani aiki kai da shi wa an malihi za ta bai mutum game da dukiyarsa fi maktasara yaya ta samu wa fi ma anfaqa kuma ta yaya ta kashe dukkan wannan tambayoyin sai Allah madaukaki ya yawa kowa da ka tashi da kabarin ka ba za ka ƙara ko wanda san ba Allah sai maka wannan tambayar kuma ka ansa tun daga nan idan shi na fata jama'a an gane ko wannan hadisi ne tabbatacce a ce anan kun ga faɗin cewa wa yawma yunadihi mun taɓa jin nada ta ba tare da harfi ba an ce ranar za a yi kira kun taɓa jin an kira ba tare da ba tare da harfi ba wani kawai ya shiru zai yi zai yi wawa ma ya san kana yi ina fata an gane ba zai yi ba dan haka jama'a faɗin lafazin annida'u bai taɓa kasancewa sai da harafi daga wurin Allah madaukakin sarki wanda wannan ya tabbata cewa lalle Allah madaukakin sarki ne magana da bayansa a ranar tashin alkiyama jama'a an gane wannan ko yau kuma kada mu manta cewa ai Allah da mutum shi kuma yayi magana da wasu cikin manzanni ko da yawa kamar yadda Allah ya ce kallama Allah Musa taklima Allah ya magana da Annabi Musa magana Allah ya magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi arabi haka ne ko Allah yana yin mala'ika magana da mala'ika Jibril alaihi salam yana yin magana ma da mala'ikun sama gaba daya zai faɗa wa mala'ika Jibril kamar yadda ya tabbata hadisi idan Allah yana son bawa zai kira mala'ika Jibril ya ce mai ya ka jibril ina son bawa na wani dan wani kai ma ka so shi sai ce ni ma na so shi ya Allah sai Allah ya ce to ka fada wa mala'ikun da ke sama su so shi zai fada musu so shi sannan kuma a sanya wa bayan Allah nagari a bayan kasa kuma su so wannan bawan Allah su ma sai su so shi ashe wannan yana maka cewa Allah madaukakin sarki yana magana yana magana da bayinsa ina fata an gane yana magana da su a wani lokaci kuma a ranar tashin kiyama kuma zai magana da bayinsa نعم bari sai mu karanta wannan insha Allah ta'ala kafin zuwa cikin shari'a mas'ala ta goma sha nawa kenan sha takwas na'am mare ya gaba da cewa wal iman bil hawdi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hawdan يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه ولن شيء نشاطه والإيمان بالحوض دقمين إيماني دولن كوجنا النبي صلى الله عليه وسلم أنقانكم ولن تبكي نعم النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا أفاديه na alkautara a lahira to mu musulmi mun yi imani mu musulmi a hannun sunna mun yi imani da wannan wajibi ne kai imani da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan tafsirin wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hawdan yawm al-qiyamah kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan tafsir a ranar al-qiyamah tayridu alaihi ummatuhu wanda al'ummansa za ta gangaro za su gangaro wannan tafi islami a wurin arduhu mithla quli fa'insa kamar tsawon sa yake an gane ko arduhu mithla quli tsawon sa fa'insa kamar tsawon sa masirata sahari tsawon tafiyan wata ɗaya jama'a an gane tsawon tafiya ta wata ɗaya shine yawan girman wannan tafi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aniyatuhu koko ko kofuna da ake shan wannan ruwa da suke kan wannan ruwa na wannan tafi na Annabi sallallahu alaihi wasallama ka adadi nujumis samai kamar yawan waɗannan taurari da kake iya gani a sararin samaniya akwai ne yake da su babu alama sahhat bihi al-akhbar akan abinda hadisai ingantattu suka zo suka tabbatar da wannan min ghairi wajhin ba ta fuska ɗaya ba ina fata an gane ma'ana ba hadisi da aka samu hadisai ne ma burjit waɗanda suka nuna cewa Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan lafi na alkautara wanda insha Allah ta'ala shine karatun mu na sati ne zuwa wanda malamai da yawa a cikin fasilojin sun tabbatar da wannan cewa akwai wannan wannan wannan menene wannan hauzi jama'a ina fata an gane kamar yadda limamun ha'iya ibn abi dawud yake cewa menene menene walal hawda wal mizan innaka tunsah kuma kai imani an gane ko wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran kada ka zanto kana mutum cewa babu wani babu wani mala'ika munkar da nake walal hawda wal mizan innaka tunsah kada ka zanto cikin waɗannan sai mutum cewa babu alhawl babu wannan tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam innaka tunfahu ko ina maka nasiha kada ka zanto daga cikin masu ƙaryatawa jama'a ina fata an gane sannan ibnu taymiya har ila yau ma islamiyyarsa yayi bayanin cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan korama yana da wannan tafsiri a ran tashi alkiyama wanda za a ji a sharuwa waye ji tuna mana baiti يوم وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل جماعة قال وأنه دكا من جاسنا ديوا إن شاء الله تعالى نظام غير دفاتا أبدا مكرم تاريدي ألا تامي تاريا سلالا ومكتوب قدم في كفري ألا تعالى إذا قدامنا بقاتم من الخير ألا تبيامنا Allah muna roƙonka da izzarka da jalalarka da ƙarfinka ya Allah muna kuke sarki dukkanin waɗanda ke da hannu cikin kashe rayukan musulmi a wannan ƙasa ta mu ya Allah ka rufa ya Allah ka rugurugu da ku ya Allah ka mai da wannan makici a kanku ya Allah ka sanya wannan ƙarfi da ka ba su na makamai ya zamto ƙarfi ne a kanku Allah ka sanya su zamto ganima ne ce ga al'ummar musulmi Allah muna roƙonka duk mai hannu a cikin wannan al'amari ko arni ko wanda yake kira kanshi musulmi Allah muna roƙonka kada ka bashi hukunci ba Allah kada ka bashi hukunci ba Allah ka kashe shi akan wannan mummunan aiki Allah kuma ka tsare dukkanin wani musulmi daga wannan makircin nasu ya Allah waɗannan mutane sun yi fasadi a cikin gari sun yi tagawa sun wuce iyaka ya Allah muna roƙonka ka rugurguza su Allah kai mana magani mu kuma Allah ka tsare mana garuruwan mu ka tsare mana kasashen mu na musulmi ka tsare mana dinanan mu na musulmi Allah muna roƙonka ka haɗa zukatan mu ka kuma sanya mana da cikin bayan ka na gari Allah muna roƙonka aljannarka muna neman tsarin ka daga azabar wuta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك